Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a wannan jiran giya mai taken Hadisul Akhlaq daga littafin Sheikh Dr. Abdulrazak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Wannan silsila muna kan lamba ta 21 kenan a wannan jiran giya inda muke jin bayani daga malamin akan hadisai da suka zo game da al'amarin kulawa da maraya. Za mu tashi kai tsaye a inda malam yake cewa wa an katadata rahimahullahu kala kun ɗil yatimi kal abin rahim wa ruddal miskina bi rahmatin waliyin ya ce kullil yatimi ka kasance ga maraya kal abin rahimi kaman uba mai tausayi wa ruddal miskina kuma ka mai da miskini wato ka yi mu'amala da shi in za ka ce mishi ya haƙuri bi rahmatin waliyin da rahama da sauƙin zance rawahu ibn abi dunya fi kitabihi nafaqatu alal iyal ibn abi dunya ya rubuta wannan cikin littafin shi mai suna nafaqatu alal iyal a cikin lamba hadisi na 610 min sha'anil abir rahim bi abna'ihi annahu rafiqun bihim atufun alaihim yana da gaske abin da aka sani na sha'anin uba wanda yake mai rahama mai tausayi ga 'ya'yansa za ka same shi cewa wato rafiqun bihim yana da tausayi gare su atufun alaihim yana da tausasawa a kansu mu'amilul lahum bil husna yana mu'amalanta su da mafi kyan al'amari wa idza tarra wa idza turra ila ta'dibi ahadin minhum fa innahu yu'addibuhu wa huwa yastashibu rahmatan fi qalbihi lahu koda ya tarsa su zuwa ga yi waninsu horo, ta za ga yana hora shi tare da cewa horon ya taho da tare da rahama da tausayi a zuciyarsa. Wa man kafala yatiman fa inna alaihi an yasna bihi kama yasna bi waladi. Wanda duk ya kula da maraya to ya sani da cewa fa wajibi ne ya yi ma marayan nan irin yanda yake ma 'ya'yansa. Qala Allah ta'ala Allah yana cewa fa ammal yatima fala taqhar kaga dai shi maraya to karka tirsa karka wulakanta shi qala shaykh abdurrahman as-sa'idi rahmatullahi alayhi malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi yake cewa ai la tusi mu'amalat al-yatim karka muna na mu'amala karka muna na mu'amala da maraya wala yadik sadruka alayhi kar zuciyarka ta takura dan yana gidanka wala tanharhu karka dinga hantararsa bal akrimhu a'a ka girmama shi wa atihi ma ta yassara ka bashi abin da ya sawwaka wasna alahu kama tuhibbu an yusna bi waladika min ba'dik kai masa irin alkhairin da kake fata kai ma haka za a yi ma yaranka idan ka mutu wannan na cikin tafsirin saidi a cikin juz'i na 1 shafi na 928 wa idza aratta an ta'rifa ma hiya ahsanu mu'amalatin tu'amilu bi hal yatima allazi takfuluhu idan kana so ka san menene kulawa mafi kyau da za ka yi ma marayan da ke ƙarshenka fahiyar tilkal mu'amalatul lati tartadi hali waladika min ba'dik shine irin mu'amalar da kai din ma ka yadda za ka ji daɗi a ce an yi ma 'ya'yanka bayan gushewarka kama tuhibbuhu li waladika ahibbahu li hadhal yatim duk abinda fama tuhibbuhu li waladik abinda kake so a yi ma 'ya'yanka to ka soma wannan maraya qala Allah ta'ala Allah yake cewa cikin sutul nisa'i wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhi waɗanda suke jin tsoron idan sun ban marayu a bayan su suna tausayin marayun to su ji tsoron Allah falyattaqullaha su tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su dinga faɗan magana mai kalkiya bi an yu'amiluhum bima yuhibbuna an yu'amala bihi man ba'dahum min ba'dihim dhurriyatahum ad-dha'af wato su dinga mu'amalantar marayu irin mu'amalar da suke sa ran su ma idan sun mutu a yi ma 'ya'yansu wanda suke masu rauni. Faƙauluhu, kullil yatimi kal abin rahimi tu'addu ƙa'idatan fi hadhal bab. Wancan zancen da muka ji cewa ka zama kaman uba mai tausayi ga maraya, to ƙa'ida ce mai girma a babun kula da maraya. Wasilan jami'an wa aslan jami'an fi kafalatil aitami wa tarbiyati. Ƙa'ida ce dunƙulalliya game da kula da marayu. Bayan yu'amilahum mu'amalatal abna' ai musu mu'amala yadda kake ma ƴaƴanka wa ya'uddahum mithla abna'i ka dinga lissafa su kamar ƴaƴanka wa qala da haka yace kal abir rahim walam yakun kal abi faqat bi ce uba kadai ba lannahu kad yakunu fil aba'i man huwa ghalidun hatta ma abna'i saboda ana iya samun ubanni wanda suke da ɗacin hali har a wajen ‘ya'yan nasu ɗin, laisa fihi rahmatullahu bai tausaya ma ‘ya'yansa, au rahmatuhu lahum da'ifa ko kuma tausayinsa mai rauni ne. Wa anil Hassan har ila yau a cikin kitabu Zuhud na Al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga Al-Hasan al-Basri cewa anna yatiman kana yahduru ta'am ibn Umar radiyallahu anhu fa da'a bi ta'amin zata yawmi. Ko na maraya wanda yake cin abinci a gidan Sidna Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa su wata rana sai Umar ya sa a kawo Abdullahi Umar ya sa a kawo mashi abinci fa talaba yatimahu fa lam yajidhu da zai ci abincin yana ta cigiya ina marayan da suke cin abinci tare da shi sai bai ganshi ba fa ja'a ba'da ma faraga ibn Umar wannan maraya bai zo ba sai da Abdullahi Umar ya gama cin abincin fa da ala ibn Umar bi ta'amin lam yakun indahu sai ya ce a je a kawo wani abincin tunda marayan nan ya zo fa ja'ahu bi sawiqin wa asalin sai aka je aka zo mashi da sawik kamar a ce wato dambu ko burabusko ko wani abu makamancin haka wa asalin da kuma zuma faƙala dunaka haza ya ce ka zo ka ci wannan fa wallahi ma kubinta ya ce na rantse maka da Allah wato ma ma gubinta ai wato kai babban riba ce kai babban riba ce ya kulul hasanu wa ibn umar wallahi ma gubina ya ce ai abdullahi dan umar daman bai taba wasa da cin riba irin wannan ba rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad haka nan al-imamu ahmad ya rawaito shi a cikin zuhud kamar da muka fada hadha yufidu anna ibn umar radiyallahu anhu kana harisan ala dawami mulazamati hadha al-yatim wa ta'ami ya wannan yana nuna mana cewa abdullahi dan umar ya kasance yana so ya ga ko da yaushe suna tare da marayan nan wajen cin abinci fa idza faqo idza faqadahu waqta ta'ami fa innahu yas'alu anhu in bai gan shi ba lokacin kalaci sai ya tambaya ina yake kama yufiduhu qawluhu kamar yadda muka ji daga fadin sa fatalaba yatimahu falam yajidhu ya nemi marayan nan sai bai gan shi ba faja al yatimu ba'da ma faraga ibn umar min at-ta'am sai ga marayan ya zo bayan an gama cin abincin fada alahu ibn umar bi ta'amin falam yakun inda falam yakun indahu sai ya ce aje a kawo abinci falam yakun indahu ba su da abincin a cikin gida ai anna ta'ama allazi kana mu'addan kadintaha abincin da aka yi ya kare faja'ahu bi sawiqin wa asalin yazo sai ka mishi wannan wato burabusko da zuma wa qaddamahu lahu wa latafahu bi qawlihi fa wallahi ma gubinta qala hadha tatyiban li khatirihi wa ziyaratan fil ihsan ilayhi ya faɗi wannan dan ya ƙara tausasa mishi da ƙara kyautata masa ai ma khasirta bi fawati ta'amil ladhi ta'imnahu irin na mushi cewa ai ba kai asara ba kai ba asara ba ne wancan abincin da baka samu ba wannan da ka samu ma ya fi shi fa hadha ta'amul ladhi quddima laka ta'amun tayyib wannan da aka kawo maka shi ma abinci ne mai kyau wa qala al-hasan al-basri rahimahullah wa ibn umara wallahi ma gubina yace ai shi ma abdullahi dan umar din wallahi bai taba yin asara ba ai annahu raha rabiha an ai annahu rabihun ribhan aziman li ihsanihi li'isanihi li hadha al-yatim lalle Abdullahi dan Umar ya ci riba mai tsoka saboda kyautata ma wannan maraya wali kaunihi sahibu karamin wa yadin mu'ta saboda kuma kasancewar shi wato yana da karamci yana da hannu mai kyauta wa kanat hadhihi adatu ibn Umar la ya'kulu at-ta'ama illa wa qad ashraka yatiman ma'ahu fi akli haka Abdullahi dan Umar ya sa ya dauki wannan al'ada a gidansa ba yadda za a iya tasa abinci ya ci gaba shi kadai ya tasa abinci gaba ya ci shi kadai sai ya nemo maraya ko wani matalauci wanda zai taya shi ci idan babu sai an fita an je an nemo shi fa an abi bakrin ibnu hafsin anna abdullahi kana la yakulu ta'aman illa wa ala khawanihi yatimun abla dan umar ya kasance baya cin abinci sai ya zama wato akan akan bajau din da ake baza mishi akan akan akan sufura shine hawan akan sufurarsa ta cin abinci kamar tebur ko wani shimfiɗa da ake shimfiɗawa sai ya zama akwai maraya a wajen da za su tare shine illa ala khiwanihi yatimun rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad a lamba hadisi na 130 da ainihin wato shida wa rawahu al-kharaiti fi makarim al-akhlaq an-nafi'in qala kana ibn umar la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatamun Bala Umar ya kasance baya cin abinci sai ya tara marayu wal khiwanu ma yudaw alaihi at'am shine wurin da ake aje abinci kaman dining table haka wa fihi dalilun ala hirsihi sallallahu radiyallahu anhu ala al-aitam wa ishrakihim fi ta'amihi bihaisu innahu la ya'kulu illa wa hum ma'ahu wannan hadisi na nuna mana yadda ba dan Umar yake so ya dinga tarayya ko da yaushe da marayu kuma ya dinga ba su abincinsa suna ci wallahu ta'ala ya kulu Allah ne yake cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira daga cikin sifofin mutanen kirki shine suna ciyar da abinci alhalin suna son abincin suna ciyar da talaka da maraya da kuma kamamman bawa ai wa hum fi hali yuhibbuna fi halmal suna cikin halin da suke buƙatar dukiyar watta'am suke da buƙatar abincin lakinnahum qaddamu mahabbatan lahi ala mahabbati nufusihim sai dai sun gabatar da son Allah akan son kawunansu wa yataharrauna fi it'amihim aulan nasi wa ahwajihim miskinan wa yatiman wa asira sannan sukan lalibi su ga wane ne mafi bukata da za su baiwa abincin su ne akwai talaka akwai maraya akwai bawa wa yaqsiduna bi infaqihim wa it'amihim wajha Allah ta'ala kuma suna ciyar da su ne kawai dan neman abin da ke wurin Allah la yuriduna minhum jaza'an wala shakura ba sa neman wani sakamako ko kuma a ce wai suna bukatar wata godiya daga waɗannan talakawa an hamza ibn najihin abi umara qala sami'tu al-hasan yaqulu yace naji al-hasan al-basri yana cewa laqad ahittu al-muslimina wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fa yaqulu na ga musulmai a wani zamani ɗaya daga cikin su idan gari ya waye sai ka ji yana cewa ya ahli ya ahli yatimakum yatimakum ya ahli ya ahli yana cewa ya ku mutan gidana ya ku mutan gidana ku ji ku kula da marayan da ke cikin ku ku tausaya marayan da ke cikinku, ya sake cewa, Ya ahli, ya ahliya, ya ahliya, miskinakum miskinakum, ya ku mutanen gidana, ku kula da miskinin da ke cikinku, ku tana da miskinin da ke cikinku, ya ahliya, ya ahliya, jarakum jarakum, ku kula da makwabcinku, ku kula da makwabcinku, wa usri'a bi khiyarikum wa antum uh, kullu yawmin tar, tarzuluna. ya ce wa usri abi khiyarikum in ji shi Hassan ya ce to kuma gashi yanzu mafi yawan mutanen kirkin suna ta karewa wa antum ko kuma da kuka saura kulla yomin tar zuluna kuna ta ƙara baya baya da aikin alkhairi ai yunadi ahlahu wa yastahissuhum wa yaqulu yatimakum yakinakum ai ahsinu ilaihi wa akrimuhu wa qumu bi ra'aiti yana cewa ku kula da maraya kyautata masa ku ɗauki ɗawainiyarsa wa anna hadha sa'idun fi mallakiyahum yana faɗin cewa wannan al'ada ta zama gama gari a cikin mutanen da ya gamu da su cikin sahabbai ya tawasauna bi ri'ayatil aitam suna wa junan su wasiya da kulawa da marayu wa it'amil miskin da ciyar da talakawa wal qiyami bi huquqil jar da tsayuwa akan kula da haƙoƙin makwabta فقد كان عصر الصحابة رضي الله عنهم ظاهرا بهذا الإحسان عامرا برعاية الأيتام babu shakka zamanin sahabbai ya kasance wannan ɗabi'a ta kula da marayu mashahuriya ce kowa yana yin ta kowa na kokari yana ta faɗi tashi ga cewa ya sanya gudunmawarsa a cikin kula da marayu faqad sabata anna adadan min as-sahabati was sahabiyat kafalu aitaman domin ya tabbata tarihin ta cewa sahabbai mazan su da matan su sun ɗauki ɗawainiyar ɗaruruwan marayu aitaman wa yatimatin marayu maza da mata wa tammuhum ila buyutihim sun dauke sun saka sa cikin ƴaƴansu wa qamu ala ri'ayatihim wal ihsani ilaihim suka tsaya akan kula da su da kyauta musu fakanu ma'awal aitam wa muntahal ihsan sun kasance kowane gida gidan marayu ne kowane gida wurin cin abincin maraya ne sun kasance masu kyautatawa matuƙa ga marayun wa haka da sha'anu fit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin to haka nan tabi'ai su ma hakanan kuma na bayansu. Wani asma bin Ubaid kala qultu ibn Sirin indi yatimun. Na tambayi ibn Sirin na ce Allah ga ta malam ina da wani maraya a ƙasa na. Fa kala sai ya ce isna bihi ma tasna'u bi waladik. To ka mu'amalance shi yadda kake mu'amalan ƴaƴanka na cikinka. Idribhu ma tadrib waladak. idan yayi laifin da ake yanda kake dukan ɗanka in yayi laifi to shi ma ka dake shi wato kar ka bambanta tsakanin shi da ɗanka wannan asari yana cikin al'adabul mufrad a cikin lambar hadisi na 140 da isnadi sahihi alladhi tuhibbuhu wa tartadihi li auladik amil bihi al yatima alladhi kafaltuhu wato abinda kake so ƴaƴanka su zama yadda kake so ƴaƴanka su rayu to ka mu'amalanci marayanka irin haka fadhihi qa'idatun azimatun jiddan yubna alaiha hadha albab wannan ka'ida ta mu'amalantar marayu irin mu'amalar da kake wa ƴaƴanka da sanya rai cewa da sa kokarin sanya sanya su akan turba abinda kake so ƴaƴanka su zama to ka'ida ce mai girma wajen mu'amala ta ainihin marayu ta'dibul yatim wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajen kula da maraya da da kula da shi da kafalarsa wa annaha takunu bi ri'ayatil yatimi wal ihsani ilayhi kuma cewa hakan yana faruwa ne ta hanyar kyautata masa kama yuhsanul yuhsinul insanu li auladihi wa yar'ahu kamar yadda mutum yake kyautata ma wato iyalansa ya kuma kula da su wa qawluhu idribhu ma tadribu waladak ka dake shi yadda kake dukan ƴaƴanka ai idha taja al maqamu ila darb in ya zama akwai buƙatar duka wa darbu huwa akhiru dawa duka shine horo na ƙarshe ولا يسار إليه أولا بل لا يسار إليه إلا بعد محاولات قبله ومحاولات با أفار دوكا دا فرقو سي أني إيا أقرن دا أي أبو ياكي يوا فربا فيربى ويؤدب ويوجه za a tarbiyance shi ladabtar da shi a sashi akan hanya wayunsa ay masa nasiha wayu'az ay masa wa'azi wayuzakkar a tuna masa Allah wayuzjar a ja kunnensa wa yusta'mal ma'ahu anwa'ul asari ai amfani da dukkanin salo da ya kamata wajen tarbiyyarsa kuma idan lam yar'awi to idan mutum yaro akai ta mishi duka waɗannan bai karaya ba bai yi laushi ba bai bi hanya ba walam yastafid wannan duk abin da aka masa bai amfane shi ba fa innahu yudrabu darba rifqin wa atafin wa rahma za a dake shi duka wanda yake da tausayi da tausayawa la darba idrarin wa iza'in wa batashin ba duka na kawo wuka duka na jin ciwo duka na na hantara ba fa yu'amiluhu mu'amalatal abir rahim li abna'i saboda haka ana so ne mu'amalanci ya mu'amalance shi irin mu'amalar da uba mai tausayi yake ma 'ya'yansa wa an zainaba imra'ati abdullahi radiyallahu anhuma qalat daga zainabu matar abdullahi dan mas'ud take cewa kuntu fil masjidi fara'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala tasaddaqna walau min huliyikunna ku dinga sadaka ko da kuwa da kayan kwalliyanku ne wa kanat zainabu tunfiqu ala abdullahi wa aitamin fi hijriha ko fi hijriha ta kasance tana tana ciyar da mijin da kuma wasu wato marayu da suke zaune a gidanta qala fa qalat li abdullahi sal rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayajzi anni an unfika alayka wa ala aitamin fi hajri minas sadaka zai yiwu wannan sadaka ta wani amfani da ita na baka da kai da waɗannan marayu faƙala sali anti rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yace ai kira ki je ki tambaya ba ni ba fantalaqat ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadat imra'atan min al-ansari ala al-babi hajatuha mithlu hajati tace sai na tashi na tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fantalaqtu na tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu imra'atan na samu wata mata cikin mutanen Madina ta zo da bukata kwatankwacin irin bukatata فمر علينا بلال فقلنا صل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي أني ما أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري kana ganin ya manzo Allah abinda nake ciyarwa ga mijina da wasu yara ƴaƴansa marayu da ke wajena shin wannan ya isa abinda kace ne na sadaka wa qulna la tukhbir bina muka ce wa bilalu karka gaya masa sunan ba sai ka ce wance da wance bane fadakhala fasa'alahu faqala man huma aiko da ya shiga ya bada tambaya ya aika da wannan ya isa da tambayar sai annabi ya ce to su waye ne waɗannan masu tambayar qala zainabu sai na wato bilal ya ce ai zainabu ce qala annabi ya ce ayu zayanibi wacce cikin zainabobin qala imra'atu abdullahi ya ce zainabu matar abdullahi dan mas'ud qala ya ce na'am ya ce e abinda ta yi daidai ne laha a jarani tana da lada ma guda biyu ajarul qaraba wa ajarus sadaka ladan kusancin nan da kuma ladan sadaka rawahu al-bukhari wa muslim bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 1466 da muslim a lamba hadisi na 1000 daidai فالمرأة التي يموت عنها زوجها ولها منه أولاد ثم تقوم على رعايتهم وكفالتهم والقيام بالنفقة عليهم والإحسان إليهم وتربيتهم وتأديبهم لها ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى لقيامها على أيتامها ما تد مجنت يرس يبت مرايو ta miƙe ta ta ƙwazo ta kula da su ta ba su tarbiyya ta ba su abinci ta ciyar da su ta sa su a makaranta ta kyautata musu ta yi ta faɗi tashi har suka zama mutanen kirki har suka girma wannan mata tana da lada mai yawa mai gwaɓi a wurin Allah saboda kula da ta yi da marayunta wa yajtami'u laha fi infaqiha alaihim ajrani za ta dinga samun lada biyu a kowane aiki da ta yi musu da kyautatawa ko ciyarwa ajaru sadaqati bi infaqiha ala haula al aitam za ta samu lada irin na sadaka saboda ta ciyar da mabukata wa taqarrubu ila Allah azza wa jalla bi hadha al amal salih za ta kuma samu ladan kusanci ga Allah da wannan ainihin wato aiki lada na farko kenan wa ajru sila wa ajru silatil qaraba wal ihsan ilayhi za ta kuma samu lada na biyu shine ladan kusan ladan sada zumunta da tai qala sallallahu alaihi wasallama da annabi yana cewa as-sadaqatu alal miskini sadaqatu idan ka ciyar da mabukaci talaka to sadaka ce gama gari wasu sadakatu ciyarwa kuwa wanda za ka yi wato alazi rahimin wahiya alazi rahimin a ifnatani idan ka ciyar da wanda yake ma'abocin zumunta to ka samu lada biyu sadakatun wasila akwai ladan ciyarwa akwai ladan sada zumunta wa man jama'a hadainil wasfaini al-yutma wal qaraba yaron da yake yana da wannan sifar guda biyu a dangantaka ka da shi yaro ne kankani maraya kuma kana da dangantaka da shi dan dan uwanka ne ko kanwarka ko makamancin haka fainal infaqa alaihi min min iktihamil aqaba idan ka ciyar da shi to kai kai tsalle ka ka rike abin da zaka samu wato kyakkyawan karshe da shi kamar da Allah ya ce falaqata hamal aqaba to me zai hana mutum ya cafke abin da zai ba shi kyakkyawan ƙarshe wa ma adara kamal aqaba me ya sanar shi ka abin da zai ba mutum kyakkyawan ƙarshe Allah ya ce fakku raqaba ta wuya aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ko ciyarwa a wani wuni wanda yake da tsananin yunwa yatiman ciyar da maraya za makaraba makusanci aw miskinan ko a ciyar da matalauci za mataraba wanda hannun shi yake da datti saboda tsabar talauci wa ana aisha ta radiyallahu anha annaha qalat sayyidatuna aisha tana cewa ja'atni miskinatun tahmilu ithnatayn laha wata talakan mata ta zo gidana tana rike da ƴaƴanta guda biyu fa at'amtuhuma fa at'amtuha thalathata maratin ba da komai sai na dauki wasu ƴan ƙwayen dabino guda uku sai na bata fa atat kullu wahidatin minhuma tamratun tamratan waɗannan ƴan yara na ta ƙanana sai ta ɗauki da wato dabino ƙwaya ɗaya ta ba hasana ta ɗauki dabino ƙwaya ta ba usaina wa rafa'at wa rafa'at ila fiha tamratan li ta'kulaha sai ta ɗauki ɗayan ta ɗaga za ta kai bakinta ta ci fastat'amathuma ibnataha sai yaran nan guda biyu sai suka nemi ta basu sai riga sun cinye wanda ta basu fashaqqatit tamra allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma sai ta raba wannan dabino da ta so ta ce ta raba shi gida biyu ta ba kowa rabi a cikin su ita kuma ta hakura fa ajabat na fa ajabani sha'anu Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin wannan mata ya burge ni ya bani sha'awa fa zakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallama fa zakartu alladhi sana'at li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai na ba annabi labari fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce inna allaha qad aujaba laha bihal jannah lalle Allah ya ba ta aljanna da wannan namijin ƙoƙari da ta yi, au a ataƙaha biha minan nari, ko kuma annabi ya ce Allah ya ‘yanta ta daga wuta saboda wannan aiki nata na musamman. Wannan hadisi na cikin sayan Muslim, lamba hadisi na dubu biyu da ɗari shida da lamba talatin. ورواه البخاري ولفظه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إمام البخاري ما يروي توش da lafazin da ya ce matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana cewa ja'atni ja'atni ja'atni imra'atun ma'aha isnatani wata mata ta zo wurina da ƴaƴanta guda biyu a tas'aluni tana roƙona falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin babu komai a hannuna sai dabino ƙwaya ɗaya fa aqaituha sai na bata dabinan nan fa qasamatha baina ibnataiha sai ta raba dabinan nan tsakanin ƴaƴanta ثم قامت فخرجت تميكي تفتا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته زالا ya shigo na bashi labari faqala yace man yali min hadhihi albanati shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nari wanda dai Allah ya bashi ƴaƴan nan mata guda biyu ko sama da haka yayi kokari ya kula da su ya kyauta musu da zasu katange shi daga shiga wuta wannan hadisi kamar da aka faɗa yana cikin Bukhari lamba hadisi na 2900 da casa'in da biyar. Ƙaulu sallallahu Alaihi wasallama man yali min hadhihi albanati shay'an ay yasiru waliyan qa'iman ala haula albanati duk wanda ya wayi gari ya zama mai kula da yara marayu yana kula da su bin nafaqati wal i'alati ya ci da su ya ba su wurin zama wal kafalati ya dauki ɗawainiyar rayuwarsu wal ri'ayati ya kula da su wa khassal banati bizikri an ambaci mata ne ya'ya mata لأنهن أحوج سوى سن فصنن بكاتا وأضعف سن فصنن روني وهو بأمومه يتناول من يلي بناته بالرعاية والتربية والإحسان كما حديث يا شافي wanda zai kula da ƴaƴan shi na cikin sa ya musu tarbiyya wa man yalil yatimat wanda zai kula da ƴaƴa wanda suke marayu ri'ayatan wa kafalatan wa ihsana wa yatanawalu qiyamal armalati ala yatimatiha haka nan kuma ya shafi wato mace wadda mijinta ya rasu wadda ita ma ta miƙe wajen kula da ƴaƴanta kama huwa halu kama huwa halu hadhihi almar'a almiskina kamar da haka ya faru a cikin wannan kissa da muka ji da wannan mata matalauciya ولذا بوب له البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد بقوله saboda haka Imam al-Bukhari da yazo a cikin Al-Adab al-Mufrad sai yake cewa babu fadli man ya'ulu yatiman lahu babin da ke bayani akan falalar mutumin da wato yake kula da marayan da yake marayan nasa ne wannan shine jawabi da malam yake yi mana game da al'amarin maraya da kula da shi da falalar da ke cikin haka za mu dakata anan saboda kan gaba ne kuma lokacin ya yi halinsa mun zo insha Allah sai mu tashi a inda yake cewa hadha wa qad amara Allah azza wa jalla bi hibzi bi hibzi amwalil aitam Ubangiji ya yi umarni da a kiyaye dukiyoyin marayu kar a lalata musu dukiya kuma ya sanya ukuba ga duk wanda ya ɓata dukiyar ko ya cinye ta. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah.